A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu sauraro barkanku da kasancewa da mu daga nan gidan rediyo Garanti Hasken Al'umma. Mita 94.7 zangon FM a cikin shirin tafarkin shirya inda muke tare da babban malamin wato Sheikh Malam Muhammad Nasir Adam. Babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijjani da ke unguwar kofar mata a nan birnin Kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan Juma'a na fadin jihar Kano. Malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun kasance a kan tafarkin shirya. A karamukallahu a madadin masu sauraro muna maka maraba barka da shigowa.
Hello son barka ka dai jama'a masu sauraron wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu Usman Hamza Usman nake farin cikin kasancewa da ku inda za mu shafe sa'a guda tare da malam inda malam zai dora dangane da shirin da ya gabata a satin da ya wuce. Na'am akaram kallahu.
to ah, jama'a masu sauraro idan ba a manta ba makon da ya gabata na so mai yi mana bayani ne akan cewa addinu huwal khuluqu wato addinin musulunci to kyakkyawar ɗabi'a ita ce addinin musulunci Na'am.
ba dan komai ba sai dan kada mutum ya ɗauka yawan ibada ba kyakkyawan hali za ta iya ba da wata fa'ida Ah, idan ba a manta ba makon da ya gabata Mm.
na kawo mana misali na wata mace da aisha take ba manzan allah labarinta Haka ne.
matan nan kullum yini azumi take tana kwana sallah Haka ne.
amma cikashenta a wajen musulunci Mm.
tana cutar maƙwabtanta Gaskiya ne akaram kallahu.
manzo Allah ya ce to ai wannan in ta mutu yanzu tana wuta Subhanallah.
in ma bata mutu ba wuta tana jiran ta mutu ta shige ta anan abin da nake so in mana tuni a kai ba wai sai mace kawai ce take zamantowa idan ba ta yi kyakkyawan hali ba ibada ta za ta zamanto kamar fanko fanko ba a shana kuma yadda na faɗa Na- a'a namiji ma Mm.
ba dan komai ba sai dan musulunci yana ganin kyakkyawan hali Mm.
wani babban sinadari ne Mm.
na rayuwar duniya ban sani ba ko makon da ya gabata na tunatar da mu abinda sai dai lukumanu yake gaya wa ɗansa yake cewa ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur Na'am.
yace ɗana ƙarami Mm.
ka rinka tsaye da sallah ka rinka umarni da kyakkyawan aiki kana hani ga barin mummunan aiki kuma ka rinka haƙuri akan abin da ya same ka haƙuri babban kayan rayuwar duniya ne ma'ana muhimmin abu ne a cikin rayuwar duniya ma'ana wanda ya zamanto baya da haƙuri to kamar ya rasa wani jigo a cikin ah, muhimman abubuwa na rayuwa to kaga idan ya zama haka musulunci yana son ya nuna mana ashe idan dai mutum yana raye a duniya Mm.
to yana da buƙatar a ce ya san muhimmancin kyawawan halaye kuma ya rinka gabatar da kyawawan halaye akwai hadisi da aka samu daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ana zaune cikin sahabbansa sai ya ce da sahabbansa atadruna man al muflis qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata'a qala al muflis min ummati man ya'ti yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha وصفك د... وصفك آه، دم هذا وضرب هذا فيقضى له ko فيقضى هذا من حسناته manzo Allah abin da yake cewa ana zaune ne sai ya ce da sahabbansa ko kun san waye ake kaɗawa ƙaraurawa sai suka ce annabi mun sani wanda ake kaɗawa ƙaraurawa shine wanda aka kai shi shari'a a kotu Mm.
aka nemi kuɗi babu to kuma aka nemi kadara babu To.
to kaga alkali zai kaɗawa duk abin da yake da shi ƙaraurawa Na'am.
suka ce to wannan shine wanda ake kaɗawa ƙaraurawa manzo Allah ya ce to ba haka bane ya ce wanda ake kaɗawa ƙaraurawa daga cikin al'ummata shine wanda zai zo da tukulin sallah zai zo da ɗimbin azumi zai zo da tawaga ko kiriga ta zakka zai zo amma duk da waɗannan aikace-aikace mai kyau duk da waɗannan aikace-aikace masu kyau da ya zo da su ya ci mutuncin wannan ya yi wa wannan sharri ya yi wa wannan kage ya ci namun wannan ya daki wannan ya zubar da jinin wannan to ita kuma lahira tana da wani take da duniya ba ta da shi ba ta isa ta yi shi ba la zulmal yau ba zalunci a yau ma'ana ba yadda za a yi a yi zalunci a lahira amma duniya ta isa ta faɗi haka duniya ba za ta faɗi haka ba kana ji kana gani an zalunce kan ba yadda za ka yi dole ka haƙura saboda in baka haƙura ba kilu sai ta jawo bau ana zaluntar ka kana sane ba yadda za ka yi ba ka da maceci sai Allah to wannan tsari ne na duniya amma ita lahira sunanta la zulmal yau saboda ita lahira shi zaluncin ne zai taso tinkan tinkan ya zo wajen ka ya ce kana neman abu kaza na wani a wajen wani wani ya ci kuɗinka kaza wani ya yi maka kaza wani ya yi maka kaza wani ya yi maka kaza to akwai shari'a da ta kai kama wannan kayan ne fa za su su faɗa saboda lazulmal yau babu wani wanda yake da katabus a lahira saboda mi an fita daga area ta manual an shiga area ta automatic komai sai dai a ga yana tafiya kawai babu zancen a ce wai ka yi dabara lauya menene menene matsayi ai babu shi a lahira babu in kaga kana da matsayi a lahira ka je da aiki mai kyau yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim abin da yake da amfani lahira wato kawai kyakkyawan hali shi kada yake da amfani ta shi ne kalbin salim kyakkyawan hali shi yake da amfani a lahira amma kana da kuɗi duk yawansu kalam fari bai da amfani a lahira kana da 'ya'ya da yawa ba abin da za su iya maka a lahira kowa ma ta kansa yake amma in ka je da kyakkyawan hali to ka je da abu mai tsada wajen da ake bukatarsa manzo Allah ya ce to in aka zo sai shi wannan ya ce ubangiji ina bin wani kaza ce to saurara wannan ya zo ce ni ma ina neman kaza wannan sai ubangiji ce to kai ina aikace aikacen wani sai a ce tsarki ya tabbata gare shi a gutsuri sallah a ba mutum ce to je ka an sallame ka a sake gutsurar sallah a ba mutum sai a ce je ka an sallame ka a sake gutsurar sallah sai a ce je ka an sallame ka in sallah ta kare sai mala'iku su to ubangiji sallar sa fita kare ce to a dauko zakka ita ma a rinka gutsura ana ba mutane a rinka gutsura ana ba mutane a rinka gutsura azumi shi ma haka sai abin nan haji shi ma haka duk aikin da ka sani na alheri haka za a rinka yi sai ya kare kaka mala'iku su ce to ubangiji fa bai da sauran aiki mai kyau ya ce to ai mu taken mu la zulmal yau ne ba zalunci ba abin da zai zo mu ka sanin yadda za mu yi da shi kai me kake nema wajen sa ubangiji ina neman kaza to kana da zunubi kaza an ebo kaza je ka an rage maka nauyi ku lafta masa wani kuma ya zo kai me kake nema kaza to ba lada amma kana da zunubi kaza an ebo kaza a lafta masa je ka an rage maka nauyi to mutum bai je da zunubi ba a lahira kuma ya tashi da zunubi Allah ya kiyaye mu an daka wato to to shine maza Allah ya ce wannan shine wanda aka yi wa waso su sai kaga kaga ita duniya ba za ta iya zama kamar lahira ba abinda nan shari'a take cewa idan mutum aka kai shi kotu ana bin sa bashi ana bin sa kuɗi to abin da ake da shi shi ne za a kwace masu bin sa sai a ɗan karkasa musu mai bin dubu ɗari sai a ce kai ga dubu hamsin je ka haƙura mai bin dubu saba'in sai a ce ga dubu ishirin je ka haƙura haka za a yi shari'ar kowa ya kama gabansa amma ban da lahira la zulmal yau to saboda haka wannan idan yana nuna wani abu yana nuna cewa eh lalle ya kamata mu zama muna kula da kyawawan halaye domin ba wai yin kyakkyawan aiki ne mus important a musulunci ba a'a kulawa da shi ka kula da kyakkyawan halin kayi ka iya rikewa na'am domin Allah cewa yi man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da hasana daya to Allah zai bashi ah, irin ta guda goma to kayi baka zo da ita ba ko kayi ka ruguza a nan duniya ai kaga akwai matsala Allah ya ƙara yadda ga Shehu Hassan Dam wani babban malamin mu ne ya zo nan Kano ɗaya daga cikin manyan almajiran Shehu Ibrahim yake cewa in aka yi wasa ranar tashin kiyama shugabanni za su tashi ba su da laifi ko ɗaya a wajen Allah saboda mutane duk sun lallakaci kamar yanzu wannan zamanin ba mu da sana'a sai zagin shugabanni sai sai sai yayata sai ainihin wato muna nawa shugabanni zato Eh, sai faɗi ba a tambaye ka ba Eh.
sai faɗi abin da baka da tabbas kamar ya malam waɗannan Abbas.
duk ababe ababe ne waɗanda ya kamata a ce Mhm.
muna kula da harasanmu muna kura- muna kula da shige da ficenmu domin abin da yake ba ka da tabbas a kansa Mhm.
shikenan inji ya zama dole ba sai ka ɗoras ba abin da za ka ɗoras abin da kake da evidence kake da shaida Mhm.
cewa eh ni nake da shaida ta kaza amma dan ka ji magana Mhm.
in ka ɗoras Mhm.
to fa ka yi wa kanka wato abu mara kyau. Allah ya tsare mu wannan shine abin da Shehu Hassan Dam yake nufi yake cewa in aka yi wasa shugabanni a lahira za su tashi ba su da zubi ko kaɗan saboda mai mutane duk sun lakaci daga nan duniya wanda zagin su da ci musu mutunci da kuma sha'awar a ce sun yi abu mara kyau shine abun sabon labari wanda za a yi ta yayatawa wannan ba daidai ba ne wannan ba tarbiyya ba ce ta musulunci domin mutum abin da ya yi shine ya shafa shine abin zai cuta ba kai ba yawwa kuma faɗarka babu abin da za ta rage sai dai kai za ta rage saboda tun da ka buɗe baki ka faɗa to ubangiji fa zai zai mala'iku za su rubuta kuma harkar in aka je lahira to fa ka shiga kes Malam ya kame da kame baki ai musulunci ba abin da yake so in ba kame baki ba manzo Allah ya ce wanda ya ba da gaskiya da Allah da ran tashin kiyama in za ka yi magana faɗa alkhairi ko kai shiru to ina ta ga abin da yake kazafi ne dan abin da ke kazafi abin da baka da shaida Mhm.
Ah, yanzu misali saboda Allah abin da aka ce an yi shi a gidan gwamnati misali ko an yi shi a Abuja ko an yi shi a United Nation ko an yi shi a wata ƙasa me ka ina shaida ka ina wace shaida kake da ita sai dai mu yan jarida to ku yan jarida wa zai in ku za ku kare mutum ranar tashin kiyama ne a mu- wani labarin ba ma kawai kar da kanzan kurege ai, bane malam.
daukowa za ku yi daga Reuters ko daga ina ne ko daga ina ne ku ku ce kuma ku yada ai kaga wannan kan in kun faɗa shi kenan mutum ya ji ya shiru kada ya ɗora tunda shi ba ɗan jarida ba ne yawwa tunda mu muna da sau a'a na gaya maka ba ku ba za ku ku za ku iya kare kanku Yawwa.
amma ba za ku iya kare wani ba a babu wannan ai ba za ku iya kare wani ba gaskiya ne to shi kuma abin da ake so in za ka ɗorar faɗi abin da kake da hujja wane ya yi kaza a ido na ya yi kaza wane ya yi kaza a ido na na gani a rubuce shi ya rubuta ko kaza kaza kaza Mm.
ko tare da shi muke amma wannan sha'ani na zamani da muka shigo malam ba sai an tambayi wajen me wani mutum ya gani a in ba tambayi shikenan in kai shiru ka kame shikenan ya fi domin abin da ya sa ya fi a ranar tashin kiyama ai wani ba zai laifi ba a ɗora wani wala ta ziru waziratun wuzar ukhra wani ba zai laifi ba a ɗora wani shehu ibrahim yana cewa a wasu daga cikin majalisansa in ya zama lalle ilalla sai ka yi giba da wani to ka yi da ɗan uwanka saboda me ladaka da za a iba ya zama shi za a ba to ashe kaga kenan duk lokacin da kai faɗi ba a tambaye ka ba to za a ebi ladarka a ba wani to kaga shi yasa ya ce in za ka yi kai da ɗan uwanka domin ladar a bashi to ina ta ga mutumin da baka san shi ba bai san ka ba kawai a kwashi ladarka saboda ka yi da shi ko ka caccake shi ko ka la'ance shi a ebi ladarka a bashi kaga wannan akwai matsala Allah ya tsare mu wannan shine tsari na musulunci dangane da kyawawan halaye yawwa yan jarida in dan kaji dan jarida ya yi labari bashi nan amma kana ɗauka ka gaya wani to ka shiga kes sai dai inda tabbata ha?
sai dai inda ai ɗan jarida tabbacinsa kawai shi ya san abinsa yawwa sai dai in abu ne mai kyau to Allah yana son a bayyana abu mai kyau gaskiya amma inal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu ko fil ladhina amanu waɗanda suke son wato yaɗa fahisha abu mai kyau to Allah ya tir da Allah wadare da su abu mara kyau Allah baya son a yaɗa shi Mm.
Allah ya yi tir da Allah wadare da wanda yake yaɗa abu mara kyau abu mai kyau ake son a yaɗa saboda haka ni gaskiya ina da suka kuma ina da shawara ga 'yan jaridunmu wanda da an ji abu mara kyau a yi maza-maza a yaɗa shi yaɗa abu mara kyau yana wato ɗaukaka shi ya kuma sauƙaƙa yinsa ina fata an fahimce ni yaɗa abu mara kyau yana sa masu son su aikata shi su samu sauƙin yi Eh, mu ma- yanzu yanzu misali irin wannan irin abubuwan da suke faruwa din na kashe-kashen nan duk ba ganin fina-finai bane na turai ai kaga wannan su ne bai bai kamata ba to amma ka zo wani zamanin da ba za ka iya an zo zamanin globalization yawa malam duniya ta zama karamar alkarya Eh.
ba yadda za ka yi kan- da kan da da da, da, da mutanenka amma shi musulunci idan da za a biye masa Mhm, shi yana da mafita saboda me idan kai control din kunnanka mhm.
kai control ɗin kun- ah, hancinka idanka harshenka hannunka kafarka Mm.
farjinka kwalwarka tunaninka ba wani abin da zai tasiri a kanka amma idan baka samu wannan tarbiyyar ba shi kenan duk abin da ya shigo ya shigo kenan shi yasa musulunci yake ganin babu abin da zai zo ya gagare shi babu abin da zai zo musulunci bai da mafita akan wannan abu har yanzu wannan kafar sadarwa da ta zo ta yanar gizo na'am ita ma mutum in ya- ya haɗa ta nan yana da laifi abin da ba shi da tabbaci ya ɗora ya A'a.
postin facebook a'a WhatsApp.
abin da ake magana mal usman Mm.
ana magana a kan mutumin da zai faɗi ba a tambaye ka ba Eh, allah allah mutum yake ya ji wani labari eh, da ya je wani guri ya fesa wannan ba ba ta- ba ɗabi'a ba ce mai kyau amma misalin ɗan jarida tun da shi aikinsa ne ya je ya nemo labari mai kyau da mara kyau kaga shi yake da hujja yake da shaida domin duk labarin da ɗan jarida zai faɗa idan da ya ga in ya ga uwar bari zai ba ka hujjarsa zai ce ga yadda aka yi ga yadda aka yi yana da evidence na murya ma ko kuma abu ne a rubuce amma sauran mutane fa na ji bbc ta ce kaza kila wanda ya faɗi labarin ko hotonsa baka da shi ko na ji gidan rediyon kaza ya ce kaza shikenan kaji tsaya nan yawwa uhum.
ya- amma ya ɗora shi a hoto ko ya ɗora shi a ma- murya ko waye uhum.
shi ma ya shiga cikin mutanen da za su kame ai wannan dama ku kanku 'yan jaridu kuna da suka a kan 'yan jaridar rana tsaka yawa malam ku kanku kuna da suka a kai ai shi musulunci babu abin da zai zo face yana da ta cewa a kai babu wani kuncin da zai zo face yana da yadda za a fita wannan ita ce magana gaskiya Mm.
yawwa Ah, akwai hadisi da ka- da aka samo daga abdullahi dan amru dan as wata rana yake ba da labarin abin da ya faru yana nan a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. wani mutum sai manzo Allah ya ce wanda ya shigo ta kofan nan kowaye dan aljanna ne sai wani mutum ya shigo wajen Mm.
ya zo ya- yana yana yayi alwala yana rike da takalminsa ya je ya abin nan kashe gari Mm.
sai maza Allah ya ce wanda ya shigo ta kofan nan yanzu kowaye dan aljanna ne na'am ana nan wannan mutum ya sake shigowa eh
yadda ya shigo jiya bayan ya yi alwala ya shigo masallaci haka ya shigo kashe gari sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya shigo ta kofan nan yanzu kowaye dan aljanna ne sai ya zama wannan mutum ne Mm.
abdullahi dan abro dan asu ya ce to sai na ce to mutumin nan fa sai na bi shi na ga me yake yi ya samu wannan darajar shikenan ya je gidansa ya ce ga ta malam wallahi mun dan bata ne da baba to shine na zo saboda ina son ka dan banni nan dan kwana Mm.
sai ya huce mun daidaita na'am ya ce a ma da bismillah sai dai abdullahi bismillah bismillah ga waje ya zauna ya ga tsarin baccin mutumin nan in ya dawo daga masallaci kawai in ya ci abinci sai ya kwanciyarsa na'am ba zai tashi ba sai an yi as-salatu khairun minan naumi sai ya tashi ya je masallaci ayi sallah ba wani kwana sallah yake ba ba wani ne azumi yake ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ce gaskiya gafta malam abin da ya kawo ni kaji kaji abin da ya faru muna zaune annabi ya ce duk wanda ya shigo ta wannan kofa dan aljanna ne sai na ga kai ka shigo rana ta biyu ma haka rana ta uku ma haka shi yasa na ce to sai na zo na ga irin aikin da kake yi to kuma gashi na zo na kwana uku da kai na lura da yadda shige da ficenka take ya ce eh to wallahi ni dai ba wani abin da na san nake yi in ba abin da ka gani ba ille dai kawai na sani ba na kwana da wani mutum a duniya
na'am duk wanda ma ya yi man laifi cewa nake na yafe masa shikenan saboda haka nake kwana da zuciya salim man atallaha bi qalbin salim zuciyata kullun garau take kwana ba ni da haushin wani ba ni da tunani akan wani in ma wani ya yi min wani abu na yafe masa sai shi abdullahi dan amri dan asi ya ce هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق yace wannan halin da kake da shi shi ya kawo ka a wannan matsayin kuma mu abin da ba za mu iya ba kenan shi yasa ba za mu iya samun wannan matsayin ba to kaga ashe a magana da na tuna mana makon da ya gabata haka take cewa Allah ya fifita wasunku akan wasunku wajen halaye hali kowa da gwargwadon abin da Allah ya bashi kaga dai wannan sahabi ga abin da yake to amma wannan abin fa ba wai abu ne wanda ba zai yiwu ba kai ma za ka iya yi kai ma za ka iya yi kuma za ka iya samun wannan matsayin shi abin da ake so rayuwa mutum ya kula da kansa kada ka bari ka bata a yama matsalan mu a yau shine mutum ya manta da kansa ya bata a yama mutum ya manta da tarbiyya da direction Mm. na musulunci ya bata a cikin direction na mutane abinda zamani yake yayi ko abinda mutane suka kawo ko suka faɗa a'a sai a aje musulunci gefe wannan ita ce babban matsalar mu ko ba za ka iya wannan ba zai hana ka rayu a wannan duniyar da Allah ya yi ba in ka bi tsarin musulunci ba za ka ba za ce ba za ka rayu ba tunda duk wannan hayaniyar da ake yi sha'awa ce kawai ta san in faɗa ko ni na faɗa akwai banda wannan akwai wani abu waɗanda dai suke tafiyar da lamari su suka sanya suke tafiyar da shi waɗanda suke jagorancin local government su suka sani waɗanda suke jagorancin jiha su suka sani waɗanda suke jagorancin ƙasa su suka sani waɗanda suke jagorancin duniya su suka sani kuma su za a tambaya a lahira ba kai ba to matsala a nan ka kasa shagalta da lamarinka ka ce sai ka ba da labari akan abin da baka sani ba ko baka da tabbas wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula kada kai bibikon abinda baka da ilimin sa da abinda baka da ilimin sa ka kai bibiko akan sa ka shagalta da kanka ka shagalta da abinda me zai amfane ka domin yanzu misali a ranar tashin kiyama in aka in aka in aka tayi za a tambaye ka a ce sai ka ba mu bayanin local government ɗinku yadda aka yi jagorancinta kai za a tambaya eh ko kuma za a ce sai ka ba da labarin yadda aka yi jagorancin jiha ko kuma za a ce sai ka ba da labarin yadda aka yi jagorancin ƙasa abin da za a tambaye ka ya kai jagorancin kanka ya kai jagorancin gidanka ya kai jagorancin 'ya'yanka wannan shine abin da za a tambaye ka na'am tsarin ne dama na da to ai malam usman kakka manta a nan muna wakiltar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne duk bayanin da ake a nan ba wani daktatoriya ake magana ba ba demokuraɗiyya ake magana ba ba mulkin mulukiya ake magana ba a'a addinin musulunci yawwa saboda haka duk wani abu wanda ba addinin musulunci ba bai kamata a kawo shi nan ba yawwa mu ba muna wakilai bane na demokuraɗiyya ko wakilan daktatoriya ko wakilan ainihin wato communist ko kuma wacece duk mu muna wakiltar addinin musulunci ne kuma a mahanga ta musulunci kuma gwargwadon fahimta yawwa yawwa yawwa to saboda haka ga wannan ya nuna ashe a kyakkyawan hali yana da matukar muhimmanci kuma kyakkyawan hali kamar da hadisin da ya gabata ya kai a iya samun darajoji masu yawa idan ana da shi ko da babu ibada da yawa ibada da yawa ba ta amfani muddin ba hali mai kyau ta yi hadisi ne na manzo Allah mun karanta makon da ya gabata shi musulunci abin da yake yana da tunani akan kyakkyawan hali saboda haka ya kokarin wato karewa musulmi ko faɗakar da mutum akan duk wani abin da zai taba masa kyakkyawan hali saboda haka musulunci ya ba tsawatar akan shan abin maye saboda shan abin maye zai iya gusarwa mutum da kyakkyawan hali saboda haka musulunci ya haramta shi na biyu bin son zuciya zai iya uh, sa gusarwa mutum da kyakkyawan hali uh, allah tabaraka wa ta'ala ya shirya ɗan adam cewa wa hadainahu najdain mun nuna masa abu mun halice shi mun halici abubuwa mun nuna musu abu mai kyau mun nuna musu abu mara kyau to kaga nan ne mahallin son zuciya ga abu mai kyau ga abu mara kyau ita zuciya ita ce za ta nuna maka wannan abun mara kyau ya fi daɗi ba gaskiya ba ne zuciya ita za ta nuna maka wannan abun mara kyau da aka hana ka ya fi daɗi saboda ka je ka ɗanɗana ka ji to wajen wannan ɗanɗana sai mutum ya ɓata ayama maganar nan ta fito malamai abin da suke nazarin su akan son zuciya suke cewa innal hawa na huwal hawa quli basmuhu fa idza hawaita faqad laqita hawana yace innal hawana wulaƙantuwa huwal hawa shine son zuciya quli basmuhu sai aka canja sunan wannan aka sa masa hawa wannan kuma hawa fa idza hawaita in har kayi son zuciya faqad laqita hawana to ka haɗu da wulaƙanci in dai za ka yi son zuciya mm. to automatic kai tsaye mm. ka haɗu da wulaƙanci ko na kusa ko na nesa sai an haɗu da shi maganan ta fito masu sauraro kada ku manta kuna tare da mu ne daga nan gidan rediyo garanti hasken al'umma mita 94.7 zangon fm a cikin shirin tafarkin shirya inda muke kasancewa tare da sheikh muhammad nasir adam babban limamin masallacin juma'a na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata nan birnin kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun rayu akan tafarkin shirya na makarim kalla allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi dawuda saboda ya nuna masa hadarin son zuciya yake cewa ya dawud إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب آه يكي يا داود يا النبي داود إنا جعلناك خليفة من سنياك كي كي وكلتم وجن جاغورنش متاني maganar ta fito a bisa bayan ƙasa to ka yi wa mutane hukunci tsakaninsu da gaskiya wala tattabil hawa kada ka bi son zuciyarka wannan ai dan gidana ne wannan ai na kusa da ni ne wannan ai ya iya fadanci wannan ai ya iya ba da labari wannan waye wannan ya iya ba da kyauta wannan waye duk wa'annan su ne matsalolin dan adam allah ya ce da annabi dawuda to kada ka bi son zuciya fayyadillaka an sabila sai son zuciyar ya batar da kai gabanin tafarkin ubangiji wa'anda wato wa'anda suke batar da mutane gabanin tafarkin ubangiji suna da azaba mai tsanani saboda mai sun manta ranar tashin kiyama ita ranar tashin kiyama ita ce kawai abin da allah yake cewa a ba da gaskiya da ita amma Allah bai taba cewa a ba da gaskiya da mutuwa ba tun daga bakara hannasi ba inda aka ce a yadda da mutuwa kanka yadda da ita mana amma tashin kiyama ita ce wacce aka ce a yadda da ita mutum ne zai tafi saudiya ko kuma zai tafi wata ƙasa aka ce ya shirya kaga idan bai shirya ba ba da gaske yake zai tafi ƙasar ba duk wani abin da yake shiri ne na tafiyar kasar na tafiya wannan kasar ya kamata a ce a gan shi yana himmatuwa a kai ya samu faso ya samu guzuri ya je yanki tikiti ya yi waye ya yi waye ya yi waye ya yi waye to wannan shi ne ya tabbata ya zai wannan tafiyar amma za ka yi tafiya zuwa saudiya babu maganar kuɗi da ka tanada babu maganar fasfo da kake da shi baka da wani tsari kaga wannan kawai wasa kake da mutane to saboda haka uh, allah yake gaya wa annabi dawuda kasan ko annabin allah idan akwai wanda ake ganin shafaffe ne da mai to babu kama annabin allah to amma saboda sha'ani in ya hada za a yi hukunci ko za a yi jagoranci to sai an tsaya tam an tsaya kyam wajen me wajen yi wa mutane hukunci da adalci ma'ana a faɗi abin da a yi abin da yake shine na da gaske ba na abin da rai yake so ba akwai malamin da yake cewa dangane dai da kula da sha'anin bin son zuciya wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa in huma mahdakan nusafa tahmi ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يتي uwa musulmi wa khalifin nafsa ka saba wa zuciyarka akan abin da take so saboda innan nafsa la'ammaratun bi su'i illa ma rahima rabbi zuciyar dan adam natural yadda take ordinary zuciyar dan adam ba abin da take umarta da shi sai mummunan aiki ya ce to saboda haka ka saba mata wa shaitana kuma ka saba wa shaitan wa asihima ka shiga taitayinka a kansu wa in huma mahdakan nusa ko da sun ci ai wannan abin yana da kyau ai sai a yi shi ya kama to fattahimi ka jinjina ka jinjina domin ba masoyanka ba ne makiyanka ne ba abin da suke so sai su ga sun jefa karame shikenan kuma su je su dinga dariya wala tutai minhuma khasman kakkabi mai wato husuma wato shine shedan dan hada fada ya je ya taba wannan ya je ya taba wannan ya je ya taba wannan ya je ya taba wannan wala hakaman wala mai yanke hukunci daga nan su malamai suka ce in kana son ka gane sharrin shedan to tara hankalinka in ya ce ika za ka kiya sai ce to ba ga wani abu ba in ka kiya sai ce to ba ga wani abu ba in ka kiya sai ce ai ga wani abu ba zai bakka ba dole sai ka saba wa Allah in kana son ka gane sharrin zuciya ita kuma abin da take su ta ce tana so a yi in za a shekara dubu wallahi sai dai abu karfin ta aki ba za ta tashi ba ba za ta tashi ba wannan abin da ce tana so ba za ta tashi a kansa ba to wannan su ne ma'aunai da malamai suke gane lago na son zuciya da kuma umarni na shaidan آه ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم كاسن شر دن كزجي واتو شيطان da kuma zuciya dan zuciya ita ce za ta ce ba zan sake magana da wani ba zuciya ita ce za ta ce ba zan sake mu'amala da wani ba zuciya ita ce za ta ce ba zan sake zuwa wajen wani ba wannan dai ita ce mai yanke hukunci amma shaidan shi dai sai ya ba da tayin wannan ya in baka saya ba sai ce to ai ga wani in baka saya ba sai ce to ai ga wani har a samu abin da kake so ciniki ya ya ya kaya ya fada wata rana ana ba da labarin annabi haya sai shedan ya zo wajensa da wani kacau kacau karau karau kyan kyan kyan wai wai wai wai da kuma yaji algashi ja fari baki waye yace a a kai wannan wane ne wannan yace a annabin Allah ba a gane mu bane yace ban gane ka ba Allah yace ai shedan ne yace so a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina za ka yace a'a ai zuwa ne in gaishe ka yace to Allah raba mu da kai lafiya yace wannan ababen fa yace ai ba a gane su ba ai wannan tarkon dan adam ne ai idan muka mai wannan karo karo yace a baya so sai mu samu san kin kin kin yace a ba so gungun gungun ta wannan ina so wannan ina so to ga sai ciniki ya shiga to wannan duka abubuwa ne da wato kamar kamar makami alminjar ne na kama dan adam to shikenan sai ce to ni ka taba a ina aka ji aka kama ne ya ce to annabi ya haya annabi ya haya to ka tuna in akwai ran da muka sa ka ci abinci na dare ka koshi habbaci ya kwashe ka karse na fulfulinka to wannan ne nan muka kama ka ya ce iye ya ce a to suka tuna ya ce to na yi alkawari daga yau ba zan sake cin abincin dare in koshi ba sai ce kai kai kai kai kaga na yi wa kaina sagigeduwa to ni kuma na yi alkawari daga yau ba zan sake gaya wa dan adam gaskiya ba duk abin da zan gaya masa dungu zan gaya masa sai a zamanin ana to a wannan shine imamul busir yake cewa wala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasm wal hakmi akwai wato abin da nake magana ababen da shari'a take a yi kokari a kare su maye son zuciya to sai mai bi masu makayi da shaitan shine abubuwa guda uku wanda su ne suke iya bata wa mutum yin ko suke iya hana mutum yin kyakkyawan hali wa'annan ababen guda uku yawwa a shi kyakkyawan hali a mahangan musulunci wani abu ne wanda bai gaza wa lafiya ba a duk lokacin da aka ce wani bangare na jikin ɗan adam ya rasa lafiya to an samu tawaya tare da wannan ɗan adam to duk lokacin da aka ce ɗan adam ya samu wani gaza iya yin wani kyakkyawan hali to shi ma ya samu wata tawaya wajen kamalarsa da kuma jin daɗin rayuwarsa ta duniya saboda kyakkyawan hali wani abu ne wanda ake buƙatarsa a kullum ake buƙatarsa a ko'ina ake buƙatarsa a tare da kowa don kyakkyawan hali ba za ka ce wai sai wanda nake so zan yi wa kyakkyawan hali ba ko kuma sai wanda yake ƙaunata zan yi wa kyakkyawan hali ba ko kuma sai musulmi zan yi wa kyakkyawan hali ba a'a kyakkyawan hali ka yi shi tare da dukkan halittar Allah fi kulli kabidin ratabatin ajurun duk mai rai yana buƙatar ka taimaka masa ka kuma me ainihin wato kai masa kyakkyawan hali manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana yace akwai wata mace Allah ya shigar da ita wuta tana da kyan wata ta shigar da ita ɗaki ta kulle kyan wata tafiya ta ta yi tafiya ba abinci ba ta aje mata abinci ba kuma ta kulle ɗaki ta kulle ta ya ce da ta bata ta fito ta samu 'yan kwari ta cici da shi kenan sai a rabu lafiya ya ce to har ta mutu sai Allah ya kurmusa ta wuta kaga ashe kyakkyawan hali ba wai sai wani wanda kake so za ka nuna wa kyakkyawan hali ba har da dabba da wanda kake so da wanda baka so da wanda ka sani da wanda baka sani ba kowa ka nuna musu kyakkyawan hali a su magana da na faɗa ɗazu laraba suna cewa wai al'aqlu salim fil jismi salim hankali mai cikakken lafiya yana cikin jiki mai cikakken lafiya ashe kaga kenan a duk lokacin da aka samu tawaya ta lafiya a jiki to an samu tawaya a tare da mai jikin hakanan idan aka samu tawaya ta kyakkyawan hali an samu tawaya ta ci gaba a tare da wannan mutumin har ila yau idan muka sake tahowa wajen abin da ya shafi kyakkyawan hali za mu ga cewa maza Allah sallama to shine abin koyin kowa babu wani mai daraja a wajen Allah irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda aka aje shi ya zamanto mutum na example na misali irin manzan Allah kuma balibai masu bayani akan kyakkyawan hali sun yi bayanin cewa duk darajojin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su ba wanda aka yabe shi da su in ba kyakkyawan hali ba manzan Allah kwana sallah yake manzan Allah yana yawan azumi ko ba komai a ce shine manzan Allah ai shine kat to amma ba a yabe shi da wannan ba sai dai me wa innaka la'ala khuluqin azim manzan Allah ka kika kana kan kyawawan halaye don ka karanci kyawawan halaye na manzan Allah babu wani mutumin da za a ce manzan Allah bai nuna musu kyakkyawan hali babu manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya fi kusa da ni a ranar tashin kiyama yake gaya al'ummarsa wanda ya fi kyakkyawan hali shine zai zama kusa da ni a lahira subhanallah subhanallah kaga ashe anan ya kamata mu zamanto muna da kyawawan halaye mu ƙara kula da kyawawan halayenmu mu ƙara garan bawul da sabis na kyawawan halayenmu maulama shehu ibrahim allah ya ƙara masa yadda ya yi magana da mutane da yawa ba sa kula da ita inda yake cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan manzon Allah ya tafi bayansa nake bi kaga wannan magana tana nuna duk abin da manzon Allah ya yi in dai ba khususiya ba ce ko mu'jiza to shehu ibrahim ya yi wannan abu wajen ibada ne wajen kyakkyawan hali ne ko menene in dai ba hususiya ba ne ko mu'jiza to shehu ibrahim ya yi wannan abu kaga kenan ashe kyakkyawan halin nan ba wani abu bane wanda za a ce kawai a rinka magana shi ba a aikata shi allah ya kara masa yadda ya yi wani abu wanda yake da ban mamaki kuma mutane idan za su dinga izina da irin wannan za su san cewa wannan ba ƙaramin bawan allah ba ne kuma babu shakka abin da ake samun matsayi da shi to ya yi nisa a cikinsa kuma ya kamata a ce mu dinga koyi da shi a cikin ire-iren waɗannan gurabe na nuna kyawawan halaye da kuma tsarkin zuciya a yayin mu'amalan mu da bayan Allah wani mutum a kaula wannan mutum ba abin da Allah ya jarbe shi da shi sai kin shehu Ibrahim baya son sa baya son ya maji maganarsa jafa'i da kaidi da kitimirmira da waye da wa- ba abin da bai yaushe ibrahim bayi wa almajiransa karawa saboda kiyayya akwai ran da shehu ibrahim ya ba wani mutum riga to sai ya zo da yake maroki ne yana baza riga yana cewa wata kyauta sai manya shehu ibrahim ya bani wannan sai ya wuce nan wannan abin ya ba wannan mutumin haushi ya lallabi wannan maroki sai da ya sayi rigan nan ya yayyafa mata kanzir ya kona ta to mutumin nan sai ya mutu da la'asar shehu ibrahim yana zaune sai aka zo aka ce da shi ai wane ya mutu ya saurara sai ya ce alhamdulillah sai aka yi shiru ya ce shehu sirin bai yaya na ce alhamdulillah akan wannan kadiya ba ku tambaye ni ba ce to shehu ibrahim tambayin mi za mu yi maka me na tambaya mutum ne yake maka azaba yake maka izaya allah ya masa kwab daya in banda ka ce alhamdulillah me za ka ce ya ce a'a ya ce ba nan nai ba izayan nan da yake man izayan nan da yake muku na harara har da aka ce ya rasu din nan ban ji na yi masa dariyar dariri ko ba ban ji wani daɗi a raina ba cewa wani abu ya same shi ya mutu ba wannan matsayin wannan kujerar da Allah ya aje ni akanta akanta na gode wa Allah to yaya to kaji yadda malantaka take fa eh kaji yadda malantaka take to ina wanda yake ganin cewa shi in aka cito da shi miya m- miya aka sha ha? ko ko mutum ya taba shi mana shi kenan a yi gobe da nisa wannan ba matsayi bane na bayin Allah tahammulul aza a yi maka ba daɗi ka jure ka haƙura ka yafe abinda Allah ke so kenan saboda wannan shine yake barin garar rayuwa ya rinka gudana Ah, to yanzu misalin yadda wasu ke gani su da an taba su za su jawo mutum ya muntakim ya mutu to shi kenan su sun dinga kenan shi Allah yana halitta su suna kashewa anya wannan za su haɗu da Allah zai za, a- za, a- za a shirya da shi ka duba fa yaro yaro a, a, a, a, a karkara zai zo bakin hanya ya fitsari ya kwaba ƙasa da fitsarin nasa ya yi gida idan ɗan uwansa ya taka balbalin bala'i za a yi ya kashe man gida ai dinga kokuwa ai dinga cicimirta to balantana Allah da ya halicci halittarsa kai ka ce cutar da su za ka yi kuma ka ce za ku zauna lafiya da Allah wallahi ba za ta yi ba alkhalqu iyalullahi ahabbuhum ila Allah ahsanuhum li iyalihi halitta gaba ɗayansu kamar iyalai ne na Allah wanda Allah ya fi so wanda ya fi kyautata wa iyalansa ka gani to saboda haka na lokaci yana karatuwa to maraba da shi a shi wato kyakkyawan hali kamar yadda malamai na a, koyarwa ka gane ko to abinda su malamai masu bayani akan kyakkyawan hali suke cewa shi kyakkyawan hali taqawimun ne mustamirrun taqawimun mustamirrun ma'ana abinda za a yi ta yi ba tsayawa ake ba ban san ko continue assessment ake cewa ko menene ba za- babu tsayawa abu ne wanda za a yi tayinsa babu tsayawa to haka kyakkyawan hali yake ba za ka ce shi kenan a lokaci kaza zan yi kyakkyawan hali lokaci kaza ba zan yi kyakkyawan hali ba na'am akwai wasu yara guda biyu wasu 'ya'yan wani mutum to sai ubansu ya mutu ya basu to gidan akwai gurin zama a ƙasa akwai gurin zama a sama ɗaya yana sama ɗaya yana ƙasa shi na ƙasan sai da ya shekara arba'in in banda tambele da shashanci ba abin da yake na, na saman na ƙasan kuwa ba in banda ibada ba abin da ke gabansa to ran nan abinka da tsotsar rayuwa sai na ƙasan ya ce kai ya kamata in je wajen wani su ne 'yan duniya ya gaya man yaya ake dan fantamawa na ƙasa eh na ƙasan ta fa shine in samu in je in dan fantama shi kuma na saman sai ce ka yanzu wannan lokaci da na bata shekara da shekaru Hmm.
ina ta shashance ba abin da na kulla a duniya dan uwana ga yanan ya fuskanci Allah bara in sauko ya nuna man yadda ake bin Allah ko Allah zai shirye ni wannan ya hawo zai zo wajen wannan wannan kuma ya taho faltaqaya fartatama fasaqata sai suka zo wannan ya taho wannan ya taho sai suka yi karo Na'am.
da suka yi karo sai suka faɗi da suka faɗi kowane sai mutu sai Allah ya tada kowane a kan niyasa to kaga a nan wato ashe kyakkyawan hali Mm.
wani abu ne wanda ba ba daina shi za a yi ba Hmm.
kamar yadda ba za a ce da wani kawai za a yi kyakkyawan hali ba na'am Malam Usman yanzu idan muka duba irin kamar yadda na faɗa wancan makon hanyoyinmu yadda muke tafiya haƙuri ne na sakon ɗaya amma ba za ka yi ba ɗan uwanka ba zai maka ba kai ma ba za ka yi masa ba wace irin rayuwa ce wannan mamaki sai ka ce dabbobi domin har abada sekon ɗaya sekon ɗaya Hmm.
sekon ɗaya ka dan jira ya wuce ko ya jira ka wuce ba zai yi ba kowa kansa ananiya Hmm.
ta cika masa ciki Allah ya kyauta Ah, Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa yana cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a hali mai kyau Hmm.
da halin banza ba za su taba zama ɗaya ba idfa billati hiya ahsanu in aka yi maka abu mara kyau kai ka samu abu mafi kyau sai ka rama da shi Hmm.
to idan kai wannan Hmm.
ga abin mamakin da zaka gani Hmm.
fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun wanda baya son ka ko ba kai masa ba ko ba ka birge shi ko so yake ya bata maka sai ka ga in dai za ka yi wancan abin da aka faɗa sai ka ga ya rikide ya canja ya zamanto ka annahu waliyun hamim ka ce wani masoyi ne na kud da kud amma fa ka sakun ne ka ji da kyau wa ma yulqaha illa allazina sabaru wannan matsayin ba kowa ke samunsa ba sai masu haƙuri Hmm.
wa ma yulqaha ba wanda zai iya samun wannan abin saurara da kyau kaji illa zu hazzin azim sai masu samun babban rabo wannan shine matsayin kyakkyawan hali a tare da mumini ko kyakkyawan hali a mahangar musulmi su laraba abin da suke cewa la yufallu hadidu illa bil hadid ba a karya karfe sai da karfe ma'ana mutumin banza ba za ka samu nasara a kansa ba sai kai masa halin banza wannan shine tunanin mutane mutumin da ya dura ma ashar dura masa ashar Wai ya zo.
to wannan ba mahangar musulunci ba ce Gaskiya ne.
mutumin da baya zuwa wajen ka manta da shi me zai maka Gaskiya wannan ba mahangar musulunci ba ce ne.
mutumin da bai kula da kai ba dan me zaka rinka kula da shi wannan ba mahangar musulunci ba ce Hmm.
kuma ba ci gaba ah to ai mutane ana cewa kala uku ne akwai madaukaki babban mutum Hmm.
akwai wanda aka fi akwai wanda kuma kai da shi ɗaya ne babban mutum shine wanda zai kau da kai gabanin duk abin da kake na rashin kyakkyawan hali wa akhul hilmi da abuhu ighda'u wanda kuma aka fi wanda shine zai yi a yafe masa ya san bai kyauta ba kuma an yafe masa to da irin ka wanda za ka yi ka yi a yi- yayi ka yi ka yi yayi yayi- ka yi to to wannan kun zama ɗaya yawwa kun zama ɗaya kan kan kan Hmm.
ya yi rashin mutunci ka yi rashin mutunci to ba wanda ya fi wani Kowa mara mutunci.
kowa yawwa to to to shi kenan kowa mara mutunci ne akwai abin da laraba suke cewa Eh.
walil kaffi an shatmin la'imi takarruman adarru lahu min shatmihi hina yashtumu yace walil kafi kamewa an shatamin la'imi ga barin cin mutuncin marar mutunci marar mutunci ya ci maka mutunci to ka kame ka ki ci masa mutunci takarruman saboda mutuncin da kake da shi a darru wannan shi ya fi ciwo a wajensa min shatmihi daga cin mutuncin ka da ya yi hi ne shi lokacin da yake cima mutunci ma'ana abin da wannan mawaƙin yake nufi idan mutum ya ɓata maka kakka ɓata masa to wannan haƙurin da kai da shirin da kai ya fi masa ciwo kai kaga abin wato a maida nima mahaukaci shiken na yi cin mutunci an ki a sau an ki ma a kula ya fi ciwo aha malam suba to to malam suba tun da ka ce lokaci yayi bai kamata a shiga wani zangon ba Allah ubangiji ya gyara halayenmu manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance in ya duba madubi sai ce Allah yadda kai ni kyakkyawan nan Allah ka ƙara gyara halina tare da cewa fa shi ne mafi halaye masu kyau bisa bayan ƙasa wanda ba a samu wani mai kyakkyawan hali irinsa ba ba a samu wani wanda Allah ya ce ga na misali nan ba in ba shi ba wanda Allah ya ce duk abin da ya yi ku yi irinsa ba za ku bata ba to amma shi ne yake irin wannan addu'a saboda haka Allah Ubangiji ka gyara halayenmu Allah ka gyara halayen 'ya'yanmu Allah ka gyara halayen almajiranmu Allah ka gyara halayen masoyanmu Allah ka gyara halayen 'ya'yan musulmi Allah ubangiji ka ba mu hali mai kyau Allah ka sa mu yi guzurin hali mai kyau ranar tashin kiyama Allah ka sa mu je wa Allah da zuciya salimiya mai cike da kyakkyawan hali albarka manzo Allah sallallahu alaihi jama'a sai wani makon idan Allah ya sa damu da ni a madadin gogon naku malam usman nake cewa sai Allah ya saka da tsada mu a madadin kuma sauran mazajen boye waɗanda ba a jin su ba a ganin su sai dai kawai a ga aikin su nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh